بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لعجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu mun sake dawowa ci gaba tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa a wannan masallaci a yau ma Allah sake dawowa da mu mu dora inda muka kwana a wanda muna na cikin wannan sura ta suratul fatiri kuma wannan ayoyi a jiya Allah ya karanta su saboda lokaci yayi ba a ainihin ya bayanin su ba to shi yasa aka dawo da su wa shine fadar Allah madaukakin sarki yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara fil layli wanda Allah madaukakin sarki ke cewa yulijul layla fin nahari Allah yana shigar da dare a cikin yini don haka sai shi wannan yini nan sai ya karu yawan nashi sannan wayulujun nahara fil laili yana shigar da rana shi ma a cikin dare shi ma sai ya karu wasa khara shamsa kuma Allah madaukin sarki shi ya hore rana wal qamara da wata kullun kowanne daga cikin su da ita rana din da shi wata din ya jiri suna gudana li ajalin musamman har zuwa lokaci wanda yake sananne shine zuwa tashar kiyama kenan wanda aikin zai karewa sai Allah ce zalikumullahu rabbukum wannan mai wannan aiki wa shine ubangijinku wanda lahul mulku dukkan mulki ya tabbata gare shi wallazina tad'una waɗannan abin da kuke bauta ma min dunihi waɗanda ba Allah ba madaukin sarki to sai ce wa ma yamlikuna min qitmir ba su mallaka koda lufafa ce ta dabinu a mana waɗannan ayoyi da aka karanta Allah maɗauki zai ce yulijin laila fin nahari yana shigar da dare a cikin yini wa yulijin nahara fin laila yana shigar da wuni a cikin dare mana shi ne za ka ga akwai lokuta da za ka gani wani lokaci sai ka ga rana ta yawa wani lokaci kuma sai dare ya yawa to daga cikin wani ne Allah maɗauki suke ke iba kamar wasu in mintuna na wani ko daga cikin in na dare ne an ka iba sai ya zama sun shiga cikin na wuni din in na yana ne su ba an ka ego shi ma haka musamman irin lokacin lokacin sanyi haka za ka ga lokacin sanyi wuni bai da yawa kwarai dare ya yawa lokacin shi yasa wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi cewa ash-shita'u rabi'ul mu'min yace shi lokacin sanyi lokaci ne na cin riban mu'mini ya ce ɗala lailuhu faƙamahu wa ƙasura na haruhu fasamahu da haka sai yinin mutum zai taƙaita sai ya azumi na lafiya cikin sauƙi kuma dare ne sai ya yi wa ƙwarai ya yi tsawo sai ya tashi ya yi ibada kuma ya kwanta ya bacci duk ga lokaci isa shi saboda haka wato shi ne a shigar da wuni da rike nan za a ga lokacin zafi shi kuma wuni ya fi dare yawa shi kuma to shi ne na Allah ke magana cewa shi yake shigar da waɗannan dare ya shiga cikin wuni wuni kuma ya shiga cikin dare shi ma dukansu sannan ba wannan ya ce kuma wasa kare shamsa Allah madaukakin sarki shi ne wanda yake hore rana wal kamar da wata mana shi ya hore su ga halitta gaba daya kuma kullum kowanne daga cikin su da daren da watan da kuma ranar ya jiri kowanne daga cikin su yana gudana li ajalin musamman zuwa lokaci wanda yake sananne ma'ana shine rana da wata Allah shine hore su ga mutane ga halitta baki daya domin su amfana domin kowanne daga cikin su yana da amfanin da yake yi din dare rana tana da nata amfani kuma shi ma yinin yana da nashi amfani rana zaka ga in ba ta to da yawa waɗansu abubuwa ɗin da ba za a more masu ba domin za a koda shuka za a yi ita wannan shuka ɗin in ba ta ganin rana da sosai wadda ya kamata ba ta yin abin kirki sosai yanzu yin za ka tabbatarwa inda za ka diba ka ga mutum yana da wata babbar inuwa cikin gona ta sai ya shika cikinta to za a ga wannan shuka an kai ta ba ta yin wani abin kirki kwarai abin da ya sawai ba ta ganin rana sosai ne shi yasa haka rana tana da fa'ida kenan haka da sauran wurare da ake yin ruwa da sauran abubuwa idan ba idan babu rana to wuraren ba za su bushe ba tun da zo ana gani inda za ka yi wanki na wani abu musamman mai kauri abin to in ba rana in ka shinya kamin ya bushe sai an sha wahala sai an daɗe kwarai da gaske to rana tana da fa'ida ita ma shi ma daren yana da amfani kuma ita ranar nan da ita kaɗai ce Allah ya kawo mana gaba ɗaya ba ba ainihin dare ɗin sai zama ranar ɗaya ce to gajiya za a yi za a gaji sosai idan aka gaji sai ka ga cewa zafin nata zai tsananta ga mutane sai kowa ma ya ji ya gaji da ranar ina dai ma a ci dare ya zo in kuma daren ɗaya ne shi kaɗai za a ta yi shi ma ba rana shi ma haka don duk wasu ayyuka akwai kalolin ayyukan da ba su yiwuwa dole sai inda rana ne kaga ashe ayyukan da ba su yiwuwa sai da rana idan za a yi su an ka ce kuma ba daren wanda ba su yiwuwa sai da rana an ka ce ba rana sai dare ɗaya kaga an samu matsala waɗanda kuma ba su yiwuwa sai dare an ka ce kuma da rana za su ma ba za a samu matsala kenan don ka za a gaba yawanci ayyukan mutane da sana'o'insu da harkokinsu da rana mafi yawanci sun fi yinsu to ya ce ba rana duk dare ne gaba ɗaya kaga cuta za a yi ayyukan abubuwan kenan kaga ba za a samu lokaci ba za a samu dama yadda za a yi su ɗin ba to shi ne nan Allah yake magana shi ne ya hore ita wannan rana ɗin da shi wannan wata kuma kowanne daga cinsu yana gudana zuwa ga lokaci sananne ma'anar gudana tasu kuma kowanne daga cikinsu yana tashi hanyoyi da yake gudana kowanne yana da hanya ce rana ta ta hanya daban dare shi ma nashi hanya daban shi yasa kaga irin abin nan in wata ya rashin lafiya da cewa rana ta kama wata ba haka bane ba ba su haduwa kwata kwata sai a dauka wai kamar haduwa da sun kai an ka hadu da rana da wata an kai karo akwai hadari ba karami ba to kowanne ya lullunka duniya so da yawa ba danan ya rana ta lullunka duniya ba so ɗaya ba watan shi ma haka nan to in sun kai karo bikin tunan zai faru ko mota da mota an kai karo an dai san ba ta kyawu ko balle a ce manyan motoci ba ko to balle a ce rana da wata da su sun sama sun yi duniya gaba ɗaya kowane ɗaya daga cikinsu kuma a ce sun yi karo sun haɗu kaga da sama da ƙasa ɗin za su yi gwastin gaba ɗaya kaga a samu matsala to saboda haka shi yasa sai ya zama kowanne tashi hanya daban kuma ita rana ɗin tana da hanyoyi sun kai ɗari uku da sittin don duk inda rana ta biya hanya yau ba ta ƙara bin wannan hanya kuma sai ɗaya Allah kai gobe wata ta canza banda gobe haka na adadin yawan kwanukan shekaru adadin yawan hanyar ita rana saboda haka hanyoyin ta yawa gare su wata shi ma na shi na shama ba su ba su shi ashirin da wani abu wani saboda haka kwata kwata dai ba su da alaka shi saka wata aya yake cewa lashamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wa lal-laylu sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahuna sai ce ita rana bai yiwa a ce ta zo ta bi hanyar dare rana ma rana ba ta bi hanyar wata wata shi ma bai bi hanyar rana kowanne fi falakin yasbahuna cikin tashin hanya wanda yake tafiya yana nan kaya yana iyo cikin ta kowanne daga cikin su saboda haka ba su haduwa to shi Allah madaukakin shi ya wadannan abukan ya ce kuma suna guda ne da ajalin musamman zuwa lokaci sananne shi ta sha kiyama wato a shi dare din ya kasance a rana tana aiki ne wannan hitowar da za ta yi daga gabas kuma ta faɗi yamma ita aikin na take shi aikin da Allah ya ajiye take wanda za ta yi sabanin ka kamar muna ne mutane za ga kowa Allah ya ajiye shi da ibada da za a yi za a yi kaza da kaza to su ibada suke na Allah ya ajiye su su hito su faɗi su hito shi aikin nasu kurum har zuwa tashar kiyama shi ma watan haka nan wanda ka ga hikimar da Allah ya sa ya halicci watan ya faɗa mana alkur'ani cewa dalilin da yasa aka yi aka halicci shi wata din aka halicci shi wata saboda su mamaki suka yi tambaya suka manzo Allah sallama cewa shi sai a ga wata baya hituwa kawar rana ita rana da girman ta kullun take hituwa amma shi wata sai a ga shi hatu dan karami sanda zai hita misali haba ma kowa zai iya gani ba ko don mutum yana da ɗan karamcin gani gani misali kaga bai iya ganin wata halatta ya ta ɗin ba zai yi ba to shi yasa sai Allah ke cewa to ai yayi wannan ne don dai a san lissafi saboda wani lokaci daga ganin girma wata kana irin sama kai da kanka ma ka ce a ina ganin wata ya kai kwana kaza to shi yasa Allah ci yayi wannan domin a san lissafi da shi ne za a rike lissafin ai wata kaza za a yi kaza cikin watan kaza za a yi kaza duk waɗannan ne lissafin gaba ɗaya kowanne dai hikimomin da su suna nan wanda Allah ya cikin su kwarai da gaske wanda a nan suna Allah yake tunatar da mutane wannan ni'imar da ya masu na cewa shi yake wanda kuma shi ya kore masu wannan rana da wata kuma kowanne daga cikin su yana gudana ne zuwa lokaci sannan ne shine lokacin tashi alkiyama wanda aka iba daga dan dukkan su gaba ɗaya za a nade su ma sun kada aikin su da ayin da lokacin tashi alkiyama yayi da watan da ranar gaba ɗayan su to duk sun tashi aiki kowanne ya kada aikin da aka aje zamanin duniya an ka aje su kucan don su amfani halittar Allah madaukakin sarki sannan sai Allah ce zalikumullahu rabbukum to wannan wanda yake wannan aikin shi ne ubangijin kuma shine Allah wanda yake ubangijin ku wanda yake hore waɗanga abubuwan ya hore wannan rana da wannan wata din to shine Allah ku shi kamata ku bauta ba sauran abubuwan da kuke bauta mana gumaka wanda ba na ba tunda su gumaka ne da suke bauta ma a wanda dukiyan kai shi wani da ice wani kuma da zinari wani da azurfa ga sunan da kala kala da aka yi su to shine sai ya ce to kaga su ba su yi komi ba kuma su kasuwa ba su ma san abin da aka yi ba to ga Allah da ya waɗanga ayyukan ga tuba wanda ya dace a bauta masu shi kaɗai shi yasa ya ce zalikumullahu rabbukum wannan shine Allah ubangijin ku lahul mulku dukkan mulki gaba ɗaya tabbata gare shi kuma Allah yana yawan faɗin cewa yana da mulki saboda shi ɗana wani lokaci wai ya ganin girman mulki kuma ya tsoro ne tunda yanzu kana ganin yanzu idan mutum ana tare da shi kuna tare da kai da shiya ba wani abu bane shiya yau kwalam sai a ce ya zama shugaban ƙasa ai ya samu girma ko saboda mai wai saboda ya samu mulki kuma shi mulkin na wata wani yanki ne na wata ƙasa an ka iya mai fa ba ma na iya gura ce an ka iya mai gaba ɗaya kamar a cikin nahiyar afirka mulki misali ba haka nan ne aka a wani ɗayan yanki ne daga cikin wata ƙasa an ka iya na yanka mulki to shi Allah shi nashi mulkin ba irin haka ne yake ba kai ba ma shugaban ƙasa ba sai ya gwamna ma ganin da ya ba da umarni ko ba daidai ba ne wani lokaci sai sai aikata wai saboda yana da mulki misali to shi Allah yana gwada haka ne don ya gwada shi nashi mulkin ba ba wai irin wanga don shi irin wanga mulki jago da shi game da mulkin Allah subhanahu wataala tun da shi Allah mulki ne shi duk duniya ya kuma mallaka gaba ɗaya ka kusa yanzu misali kaga ana ganin wanda ya mallaki jiha ɗaya ya samu girma babba ai ta wasu su ma na neman mutum shi ya kaso shi kaso ya zama shugaban kasa haka to balle duk duniya gaba ɗaya shi Allah ya mulki duka an kawo ma duniya ita kanta nan kasa din misali har sama duk mulkin na Allah ne shi ko duk mai mulki ya kace mulki ne nan kasa don bai iya zuwa can sama yau mulki ko ana cewa wani wani wani mai sarauta ta ta nuna isa wasu yi da wani suka samu saban da shi da wani malami wani ala mutumin kirki sai ya aiko ma wannan malami ya ce ya tashi ba mai kasa tai ya ce to shi kenan ba matsala bane shi kuma ya shimfiɗa shimfiɗa tai a to kuma shi wani zai iya aikata abin da ya kaso misali an fahimta to da haka sai a ya tashi sama daidai haka ba ya sama ba ya kasa ya ce a faɗa masarki ya zo ya kwashe tashi kasar ya ban ta Allah sai ya sauko zanna gari a gani don aka shi ya zama ko ya ban kasar Allah shi kuma sai ya zo ya gwacin ne kaga shi Allah mulki ne da kasa da sama dunna shi ne gaba duka su yake mallaka to su kuma masu mulki na duniya ya kasu kenan to wai saboda haka shi mutum tunda yana ganin girman mulki to shi yasa sai Allah yake cewa lahul mulku mulki ba ya tabbata ga shi Allah madaukakin sarki duk mallaka gaba ɗaya sama da ƙasa da duk abin da a cikin sammai din dun nashi ne shine lahul mulku sai ce amma ku sani kuma wallazina tad'una waɗannan abin da kuke bauta ma shine ta'budu da kuke bauta ma min dunillahi wanda min dunihi waɗanda ba Allah ba wa humul asnamu sune waɗannan gumakan da kuke bauta ma to sai ce ku sani wa ma yamlikuna min qitmir to ba su iya mallaka hukoda lufafa ce ta dabino ma'ana shi ne in za ka ci dabino yanzu misali sadda ka ƙarƙarshi in ka diba tsakanin wannan tuwon dabino da za ka ci da kuma wancan ɗan da a ciki na dabino wannan ƙwallon za a ga akwai wata wani abu mai kamar ledare da ku to wannan abin ake nufi da wannan kiɗimis ɗin wai su waɗanda abin da kuke bauta ba ko da kama wannan in ledar da a cikin dabino ɗin to ba su mallaka ba ha to me yasa sun ka ci kuma a bauta musu waɗanda ba su ma san irin bautan ma da aka yi ba su ma san ana yi ba su to shi ne Allah yake cewa waɗanda ba su mallaki komai ba ina haka shi yasa ka jima wata ayar ku yake cewa yanzu su waɗanda waɗannan gumaka da kuke bauta ba su ha yake cewa wa in yaslubuhum zubabu shay'an la yaqizuhu minhu yace du'ufa talib wal matlub yace su wadannan gumaka na wayo inda za ku dauko irin abincin da kuke daukowa kuna ajiwa inda suke sai kuna aje musu wani abinci wai don ɗaya saboda haka suka yi din a gane sai a dauko abinci a kawo du'a a je nan gaban gumakan nasu sai ba zuwa wani lokaci sannan za a dawa sai a dauka da dan a samu albarka su da sauransu to shine sai ubangiji yake cewa to waɗannan gumakan da in kun ka aje wannan abincin in kuje ya toɗi ba ba su ya kwaci ki abinsu ya ce kuma shi Allah ake bauta ma ya ce aiko zuufar ɗalibar maɗudu da mai neman da wanda aka nema gari ya karau da shi nan to shi ne a Allah ya tabbatar da cewa wato su wannan mulkin nasu a take cewa wa bayan da kuna min kidmirin ba su mallaka koda irin wannan lufafa din ce ta wanda a cikin dabino din ba su mallake shi ba saboda haka to menene abin da ya cancanta da bauta gare su sai ce in ta da'uhum an karanta shi in ta da'uhum yace ko da za ku kira su su waɗannan gumakan ku kira su la yasma'u du'a'akum to ba su jin wannan kiran naku din fa walau sami'u yace kai ko da za su ji bisa ga kaddarawa bisa ga kaddarawa sai ya ce gashi misali ku kira su kuma su ji din sai ya ce to mastajabu lakum ba za su iya karbawa gare ku ba wa yawmal qiyamati kuma ran tashi alqiyama yakfuruna bi shirkikum za su kafirce ma wannan shirkar taku wadda kuka yi da su ba ma'ana da kuka bauta maza su ce su ba ruwan su ma kalu iyana ya abudu da ubangiji haka za su kai ma ubangiji to shine yake cewa wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka sai Allah madaukakin sarki ce ka sani ba wani wanda zai iya baka labarin duniya da lahira da dukkan al'amura gaba daya mislu khabir misalin shi Allah madaukakin sarki wanda ya san komi da komi shi Allah shi ya san komi da ka shi kaɗai ne in ka ji ya faɗa ma abu to wannan abun haka ne yake din abin da yake gaya mana a wannan aya shi ne ke cewa in tad'uhum in za ku kira waɗannan gumaka nasu ku kira su la yasma'u du'aakum ba su jin wannan kiran naku kuma in ma addu'a za ku ku roke su wala ba su ba su an samu ku su ba ku oh shi ma ana ba da wata kai kamar yadda wani mai littafi na alfozo wannan jata ya kawo wai wani ne yake kiran wani gunki na shi yana son ya yana ta roƙo ne ya sanamu ya sanamu ya bashi yana neman wani abu gare yana ta yi can sai baki ne kuce sai ci ya samadu wajen hada ya sanamu din shi ke na sai Allah biya mai kowa da bukatar tashi a nai musa ya ce ubangiji ya ubangiji a to an ga mutum ne shi ya samadu ya sanamu ya kira gunki ya kira daga ya kuskure ya barma da gangan ya kira ka ya ubangiji ya ce ya samadu kuma sai ya biya sai ci a ubangiji ya ce mani musa ce to ai ya kira sanamu ya kasa mai to ya kira samadu in bai mai ai an zama ɗaya ce na ku saboda haka dai yasa akwai bambanci tsakanin sanamu da samadu din to shi yasa an kama shaka din to saboda haka shi yasa ke cewa in za su kira su ba su jin sai ce kuma kai bisa ga kaddarawa walau sami uda za su je faradan bisa ga kaddarawa a ce sun jiya to mustajabu lakum ba su iya karba muku da komi a kaddara cewa suna jin kuɗin to ko da suna ji din to ba su iya karbawa in za ku su kira su in kuma roƙo ne kun kai su ba ku wani abu ba su iya ba ku shi sannan sai ya ce wala yunabbi'uka wa yawmal qiyamati an tashal qiyama yakfuruna bi shirkukum za su kafirce ma wannan shirkar taku da kun kai da suwa za su kuma suna cewa ma kanu iyana ya abuduna ya ubangiji mu wadanga mutanen ba su ba mu suka bauta ba saboda zaka ga karshe za a cewa ushurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya abuduna a taro su da su waɗannan da sun kai bautar da kuma abin da an ka bauta ba gaba daya to shine sai Allah ce duk a tarin su gaba daya kai su wuce duk azuba to kaga da su da sun kai bautar da waɗanda an ka bauta wa dukkan su gaba ɗaya abin da zai faru gare su kenan to shine za su kafirce wasu ce ya ubangiji mu ba mun gaje su bauta mana ba amma duka da karshe tun da lahira da ma nan duniya aka gyara kocin a can lahira an ka ji ba mu da karar gyara in mutum ya gyara tun nan duniya da tun farko gyaran nashi zai amfane shi amma idan ya zama ya gyara tun nan duniya ba to can a lahira don an yana dama ba ta da wata fa'ida can wajen Allah ya samu dace to shine yake cewa wala ya uka ba mai iya baka labari bi hawalid daraini da halayen gidajen duniya da lahira ya baka labarin su ɗaya bayan da yanda suke mislu khabir misalin Allah wanda yake shine masani haka ce al-khabir wato shine wanda yake ya san da boye da bayyane gaba ɗaya shi a wajen Allah mu dauke sarki ko kai abu boye ko kai bayyane shi duk ɗaya da gare shi in za ka shiga cikin duhun ƙasa ne ka aikata wani abu yana ganin ka ya sani duk inda za ka shiga ya sani saboda haka shi yasa sai zama in zuciyarka ma za ta yi wasu wasi wani alam ma tu wasu su bihi na su Allah yake cewa duk abin da rayuwar mutum ma ta mai wasu wasi shi Allah ya sani shi bai hurta ba zuciya ta kawai ta tsara mai wani abu to Allah ya san da abin da wannan zuciya ta tsara mashi ya san da ya rasa da shi za a sani to shi yasa yake cewa shi ne wanda yake masani da abin da yake boye da abin da yake bayyane to shi a wajen Allah mulki saki duk da suke in ba wajen su kafiran maka ba duk da yake su ma dai sun sani din amma dai izgiri ne ka sa ana yi in sun kazo suna faɗin waɗansu manganu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su dace ba karshe sai wasu su ce amma a zaki sannu sannu wai kai Allah na shi faɗa mashi eh wai kai Allah na shi ji faɗa mashi to kaga irin wannan ne misali su kaga amma su ma sun san dai Allah ya sani kenan ko tunda saboda abin da sun ka sani sai sun zanna cikin sirri a boye sun kulla wani makici za a maza Allah abu kaza shikenan sai kawai sai ta bayyana sai da kuma a gane da abin to shi yasa kaji suna yin irin wannan din to shine Allah ya ce ba wanda zai baka labari mislu khabirin misalin wanda yake masanin komai da komai
يا na'am
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشع يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز
Ah, sai Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da faɗa cewa ah, ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane an tumul fuqara ilallahi ku ku ne mabukata zuwa ga Allah bi kulli halin ta kowane irin hali ku ne mabukata a wajen Allah maɗaukin sarki ku sani wallahu shi Allah maɗaukin sarki huwa al-ghaniyyu shine wanda yake mawadaci an khalqihi daga barin halittar shi alhamidu kuma shine wanda yake abun gode ma shine almahmudu fi sun'ihi abun yabo da godiya a cikin aikin shi bihim ga su wannan watan halittar tashi ku sani kuma in ya sha idan Allah madaukakin sarki ya so yuzhibukum sai ya tafiyar da kuma ra'ayi halakar da ku gaba daya wa yati bi khalqin jadidin sai ya zo da wata sabuwar halitta gaba daya a nan abinda Allah bada zai kewa da cewa yi wanda su ya ku mutane an tun da fukara wa izan layi ku ne mabukata zuwa ga Allah wanda malamai suka ce to ai su mutane ba su kaɗai ne ada bukata ga Allah ba mutane suna da bukata dabbobi kuma suna da ita da duk wata halitta gaba ɗai tana da bukata ga Allah to amma me yasa to kuma an ga ce mutane su kaɗai ne an ba bukata ga Allah sai aka ce abin da yasa saboda su mutane shi mutum shi ka da'awa ta wadata dabbobi ba su da'awa ba su da'awa cewa su mawadata ne su misali ka gane amma mutum yana nuna alfahari da isa shi mawadaci ne shi ne kaza ne mai kaza ne to shi yasa suna jingina ita wannan wadata ga kansu to shi yasa sai Allah ce a duk cikin halitta ba ku ga kowa bukata ne saboda haka kuma kaga komi wadata mutum komi isa ta ko ta hanyar mulki ko ta hanyar kuɗi to zaka ga shi wannan mutumin a yana da bukata matsananciya kuma wurin Allah maɗaukin sarki domin dai za ka ga in mai kuɗi ne shi misali ƙila sai ka gana haka kasuwa to kuma shi kowane lokaci yana da bukatar kasuwa ta da ci gaba yana da bukata ke mabukaci ne bai da bukatar duk wani abu da zai faru gare shi na wata hasara ko wasu ƙaddarori haka in mai neman mulki ne shi ma ko yana saman mulki shi ma haka abin da yake ta buri kullum kan mulki ne ko ci mashi kaga yana da bukata kenan kuma yana bukatar cewa ta goma ƙila ya samu har yanzu kaga yana da bukata kowane lokaci dai zaka isko shi da adam ko kuma rashin lafiya ko mi isarka da matsayin ka sai rashin lafiya ta kama ka kana da bukatar Allah ya baka lafiya duka dai suna da bukatu dai birjin ba su da adadi misali to shi yasa sai ya zama shi dan adam ya zama shine mafi tsananin bukata tare da kasancewa kuma shine wanda yake jingina wadata wai zuwa gare shi to shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu antum fuqara ila kuna bukata ga Allah sannan ya ce wallahu shi Allah amma huwa al-ganiyyu shine wanda yake mawadaci alhamidu wanda yake kuma abun godiya da yabo wannan aya yana daga cikin abin da malamai suke cewa yake tabbatar da cewa watan shi Allah madaukakin sarki mawadaci ne bai da bukatar komi kamar irin masu kokarin jingina wani abu na bukata kamar a ce Allah sama yake misali ko kuma a ce ai misali kamar masu yana bisa ƙarshe to in an ka ce haka ne an nuna ki na yana da bukata ki da shi Allah saboda ai wanda a halitta mai mabukaci shi zai ji yana bukatar ya samu wuri inda zai zauna misali kamar yanzu misali mutum ɗan adam yana bukatar ya samu gida wanda zai gina ya zauna yana bukatar ɗakin da zai shiga yana da bukatar ga sunan to yana bukatar garin da zai kwantawa to in ko an ka ce Allah sama yake misali to a shi yana da bukatar kenan mi wace bukatar shine bukatar wurin zama kenan ashe yana da ita annan to kuma Allah kaga bai da ita to wannan daga cikin da suke cewa wannan aya din na cewa ya tabbatar da kenan Allah bai da bukata don haka ba za a keɓance shi a ce saman al'arshi yake ba saboda mi saboda kasancewar mawadaci ne shi sannan ya ce in ya za in ya sha in Allah ya so ya zai hukum sai ya tafiyar da kuma na duk halittar duniya gaba ɗaya sai duk Allah ya halakar da su wa wa ya tafi halkin jadidin sai ya zo da wata sabuwar halitta ma'ana shine in ya ga dama ya yi halittar ta ɗan adam ya maimaita wata malmakin ku in ya ga dama sai ya canza simfin kala halittar gaba ɗaya duka tunda shi kalolin simfofin halitta na Allah ba su da iyaka tunda yanzu ɗan adam ne ka sani amma cikin ɗan adam ɗin ma sai ka ga cewa sun bambanta kala-kala wancan ka ganshi fari cikin fari ma ga wani yahi wani fari misali wancan ka ganshi ja wancan ka ganshi baki bakin ma shi ma kala kala haka suke daban-daban to in ka dima kuma ka dawo cikin kalolin halitta ta Allah ta kwari waɗannan ɗan ƙanana ƙanana ma misali su kadai kamar irin ƙaran da aka gani haka kamar irin musamman irin lokacin da mana ga ga sunan kala kala wani ka san suna ne wani baka ga sunan dai shi kadai ya isa baka mamaki ka shiga cikin halitta ta ruwa su ma halittar ruwa su ma kala kala ga sunan birjit da yawa nau'i guda ɗaya ma sai ka same shi da kaloli masu yawa misali in ka ɗauki nau'in kifaye sai ka kifayen yawa gare su kaloli ne daban-daban misali to duka waɗannan halitta ce ta Allah to in ya gada ma sai ya halaka da duk duniyar gaba ɗaya sai ya kawo wata halittar ko irin wannan da ko kuma ta wadda ba ita ɗin ba shi yasa ya ce sai ya sun wata waya ce bakalkin jadidin zo da sabuwar halitta to amma saboda shi Allah bai gada mai haka nan ba shi yasa ba zai yi ba sai ya ce kuma ku sani kar ka yi dibin cewa yanzu shi Allah madauki sarki duk duniya gaba ɗaya ya halakar da ita yayi wata sabuwar halitta ka dauka wahala gare sai ce ma zalika ala Allah bi aziz wannan bai zama mai waya ga Allah ba yana iya haka nan mm wala tazu
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قرب إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكي فإنما يتزكي لنفسه وإلى الله المصير
sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wala taziru waziratun watan wala taziru waziratun wata rai mai daukan nauyi ma'ana zunubi na wata shine wala taziru waziratun wata rai mai laifi ba ta iya daukar wuzira ukura laifin wata rai din kuma wa in ta da umusqalatun ko da ita wadda adda laifin ta yi kira ta yi nema ila himliha zuwa ga daukar mata wannan zulubin to ba ya dauka ta din fa ya ce la yuhmal minhu shay'un ba a ɗauka komai daga gare shi walau kana za qurba ko da ko ya kasance ma abuci kusanci ne sai ya zama kamar mutum uba ne ne ya neme shi ya zo da Allah cikin zunuban gashi dan rage mai wani koso daga ciki dan ɗauka mai ko baban shi ne shine yace qarabatun wato ko da ma abuta kusanci ne kal abi wal ibni kamar uba kamar da haka ba wanda suke ɗauka to sai ya ce inna ma kadai dai ya rasu nan ne bu inna ma kadai dai ya manzo sallama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum kana yin gargadi ga waɗanda suke jin tsoron ubangijin su bil ghaibi a halin boye ma'ana ba su taba ganin Allah ba amma kuma sun imani shi ya wa aqamus salata sannan sun ka dawwama bisa ga tsaye da sallah su kake yi magargadi wa man tazakka sai Allah ce to duk wanda ya tsalkaka shine tatahara min shirki ya tsalkake kanshi daga barin shirka ma'ana bai bauta ma wani abu wanda ba Allah ba wa ghairihi da wani shi to fa inna ma yatazakka li nafsihi kadai dai wannan mutumin ya tsalkaka ne don kanshi saboda haka fasalahuhu wannan gyaro tashi muhtassun bihi ya kibanta da shi shi kadai sannan wa ila Allahil almasir zuwa ga Allah ne dukkan makoma take ah abinda na Allah madauke suke ke magana cewa wala taziru waziratun wazira ukhra wata rai ba ta daukar wata rai ba ta mai laifi ba ta daukar laifin wata rayuwa wato shine kamar yanzu misali a ce wani ya aikata wani aiki na sabo na zunubi to kuma sai a ce ga wani zai dauke shi kamar yanzu yana ganin sai ga cewa kamar zurban agari sun mai bare dan rage mai kaya kamar yanzu zaka iya ganin mutum ya dauko kaya masu dauyi nauyi kila ko da cijo ne ko kuma wani wanda haka yana bukatar taimako sai ka dan rika mashi to shine irin wannan to wajen daukar zunubi to ba mai iya wannan ba zai dauko ba sai dai abin da ake samu ana samun ladar koyarwa ma'ana kamar yanzu ne sani sai mutum ya zama shi ya kirkiro da wani aiki na sabon Allah wanda ba daidai ba to sai ya zama ka zo sai wani ya gane ka kama sai ya koyi da kai an fahimta to wannan koyon da ya yi da kai kai da ka kirkiro an baka naka zunubi kuma an baka zunubin shi wancan da ya koyi da kai an baka zunubi adadin yawan shi ma ba wai ba na shi za a ɗauko a baka ba a'a lada koya mene da kai za a baka gani ma'ana zunubin daidai wanda an ka bashi haka nan kai ma za a baka na koyarwa ne amma kaga ai ba na shi ne ka ɗauka ba ko kaga ba a cewa kenan ka ɗauke na wani kenan saboda haka ba na ba na wani ne ka ɗauka ba na wurin a'a naka ne ka ɗauka saboda lada koyarwa ce an ka baka shi ma haka nan aikin lada ne shi ma haka nan sai zaka ji hadisi ke cewa ko man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah yake cewa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wuziruhu wa wuziru man amila biha ila yawmil qiyamati duk wanda ya aikata wani sunnanta wani abu na kwarai mai kyau to shi wannan mutumin za a bashi lada wannan abun kuma duk wanda ya koyi da shi shi ma za a bashi lada saboda shi ya koya mashi haka nan in wani mummuna abu ne mutum shi ma ya koyar shi ma za a baka sakamakon na zunubin kana na yin naka sannan a baka kuma na koyarwa da shi saka ake cewa yanzu duk duniya gaba da duk wanda ya kashe wani sai an ba wancan dan nan annabi adamu na farko wanda ya fara kisan kai saboda shi ya fara duk duniya shi ya fara kashin kai shi ya koya ma duk duniya gaba ɗaya waye saboda sakamako ne na koyarwa to duk wanda zaka ku san ku na jin yanzu ku kawo ina shi ya ya shiga ya hija ya hija wajen Allah da ya kuku tun da kaga irin abuwa sun ka zama haka kashi kashi to duk mutum ɗaya ana kashi yana da nashi kamishi ciki saboda shi ya koya ma duk duniya kisan kai to shi yasa in abun alkhairi ne mutum ya koyar to haka yake faruwa in kuma mara kyau mutum ya koyi shi ma duk haka to Allah ya kare mu Allah ya ba mu ikon kirkiro da ayyuka na alkhairi ya zama da su za a yi koyi da mu alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa da haka amma dai a kira ne zuwa ga dauka abai saboda a wannan rana kowa ta kan shi yake shi yasa kaga a wannan rana tashi kiyama din uba ba ya so ya game da ɗane ran nan saboda gudun yake yi su game dan ya ce to baba can muna duniya akwai haƙƙi na kaza wanda baka cika mani ba kayan alatai zai kuma sai an biya shi sakamako ne shi ma ɗan yana gudun ya game da baban nashi shi ma abin da ya kawo gudu ya san da ya hanga ta yi nan fato abin da za a bashi fa a za a ci ne yana gudun ya tambayi shi ma akwai wani haƙƙi nashi wanda bai cika mai ba mata ba da su da game da mijinta ita ma gudun ta kai wani haƙƙi kaza na biyayya da ya kamata a yi ba ta yi ba ya tambaye shi shi ma mijin bai so su ga mai gurin kan a ce ga haƙƙi da ya tawaye mata wani shi yasa kaji Allah ke faɗa yau mai turrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi kowa da na kawai take ne yake shi yasa kaji ya ce yau mai turrul min ayi mutum yana gudun dan uwane wa ummihi da uwa ce wa abihi da baba ne wa sahibatihi da mata ce to shi yasa kaji ya ce li kulli imri'in kowane mutum daga ciki sha'anin yi guri ne nan nan sha'ani da kawai ce shi kawai shi abinda kai shi take da kai ya za a shi ne kawai shi ba ya samu tsira to wannan shine in dai ba hikayar da ake bayarwa ba wanda malamai suna kawo wannan yake cewa a wato su waɗannan mutane yake wanda ake cewa hisabi da aka yi shi wannan mutumin sai aka yi hisabi za a yi to gashi an yi amma hisabi da an kama shi hisabi dukkanin abin da yake a na zuni na na abin da na aiki shi na bai da komi na lada kai ce an mai ana buƙatar zazzulubin nashi da lada sun zama daidai ana buƙatar ya kawo ko da lada a ɗaya ce misali sai a ɗora mashi kenan sai a ce aljanna kawai amma kuma haka ba shi dama ya ce ya nemo kuma lada can ɗin ya kawo in ya kawo ɗin za a mai ba matsala kuma gashi lahira kaga mun samun ta yana da wahala ko to aka zo ce yawo duk wanda ya gani sai ce kai da masa mu amma sai kamar sai da kake daga shi na duk wanda ya tambaya sai ce na ga ko sai ya hadu da wani bawan Allah shi kuma kai dai shi ko wani mutum shi ko bai da lara shi ko gura shi duka zulubi daya gare gaba daya lara gura daya gare kai bai da zulubi shi duk zulubi ne shi gaba daya lara gura daya gare shi yace to kai annan ne kai da kana da lada ma da dan yawa yawa gashi kai ka kama yanzu baka samu shiga ba an ce ka nemo ya ce to balle shi da duk tana zunubi an da yawa shi magana rami za ta min dauki ga ta da shi o daga sai ga shi ba ta min amfani tun daga wanda shi yana da gare yawa ga abin da yake faruwa to shi kuma ga shi gore daya gare shi duk zunubi ne gare gaba ya ce tuna kawai shi kenan shi kenan je koyan ka dai aka ce to shi kenan ya wuce koyan an sallame shi ka je aljanna sai an ga ce amma dai an ba an ba shi ceton mutum guda kuma ai shi kenan ko ko kana gana ko wani wanda zai bi dawar ceton nan to saboda haka karshe kawai shi ne ya zo kama da mutum da shi kenan sun ga shi kenan da shi kenan to to inda ba yin wannan ba amma dai kan a wannan wasa labari wannan labari ne to saboda haka in ba wannan ba amma dai kai tsaye mutum ya ce ya dauke ma wani laifi to ba zai yi ba ai ba zai yi ba to shi yasa kaga na Allah ke cewa koda wa in tada'u musqalatun koda ita wadda adda nauyin wannan laifi in ta yi kira ila imliha zuwa ga daukan mata wannan nauyin zunubin tan ne ba ta ce ba Allah wani ya taimaka mata ya rage mata to ba za ta ba za a iya dauka din ba sannan ya ce la shine la yuhmal la yuhmal minhu shay'un ba a daukar wani abu daga shi wannan zunubin nashi walau kana za qurba ko da ya kasance ma'abuci kusanci ne ko wanda suke alaka da shi sannan ya ce inna ma tunziru allazina yakhshawna rabbahum kadai dai watan kana yin gargadi ne ga wanda suke tsoron ubangijin su inna ma malam balaga suna ce ana ce musu lil hasri an ka ce hasri ma'ana shine kebancewa wani ne kadai ne kaza to sai an ka ce su kadai ne wata suke kakawa wa'azi manzo Allah masu tsoron Allah su kadai ne kakawa wa'azi to kuma alhali ba su kadai bane kuku tunda hada kafirai yana yi ko yana yi makafirai su ma ai kaga masu tsoron Allah to ya anka kuma anka ce su kadai ne maza Allah ko kuma da kalma ta inna aka ce abinda ake nufi saboda su kadai su mu nan su ka yin aiki da abinda aka faɗi din tunda su dai kadai ka aikin to ya zama kamar su kadai ne ya kwace nan kaga duk inda anka ce ana faɗa abu amma bai amfani wurin ko da an an ga mutum shi bai aiki da shi ba kaga za ka ba ga ba kenan to amma shi yasa sai anka amfani da cewa tunda su kadai ka aiki da wannan abin da aka ga musu to shi yasa sai anka ce to su kadai ne ka kai ma sai ce ya ce wannan rabban suna tsoro wani su bai da gaibi a boye saboda kaga ba su taɓa ganin Allah maɗaukin sarki ba amma sun kai imani da Allah kuma sun kaji tsoro ne duk abin da Allah ya ce aikata suna aikata duk abin da ya ce kuma a bari suna bari to kaga tsoron Allah kina doyi shine can bakara ko alif lam mim zalika kitabul alifi allazina allazina yu'minuna bil ghaibi wajen faɗa sifan mu ne kenan su ne masu imani bil ghaibi da abin da yake doyi shine zatin Allah maɗaukin sarki ba su taɓa ganin Allah ba mu ne sun yarda da sun yi imani ba su taba ganin aljanna ba an dai ba su labari kuma sun yadda ba su taba ganin wuta ba shi ma dai an ba su da kuma sun yadda to duka irin waɗannan abubuwa na gaibuwa da suke kokoye to su ne ake magana wanda yana daga cikin abin da muke cewa in ko waɗanda abubuwa suna cin gaibu kuma duk malaman tafsir sun ce suna cin gaibu to in ko haka ne lalle manzo Allah san gaibu ko dan ba guda cikin su wanda bai sani ba aka ce mala'iku suna cin gaibu to manzo Allah ya san su abokai ne suna faɗa da sarkuku sannan ya shiga wuta ga gani har abin da a cikin ya shiga ya zo ya bada labari ya san ta ita ma ya shiga aljanna har ya taba da labarin wasu wanda yake cewa ya ji muryar wani ya ji muryar wani har takalmin ya ce kai wannan ya ji ƙara takalmin wani cikin aljanna to kaga duk irin wannan ya shiga ya gano kaga san da kenan kuma an ce gaibu ce kuma ya san Allah kuku tun da kaga da kanshi ya faɗa ake cewa ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu ni na fi ku sanin Allah kuma na fi ku to kaga san Allah kenan to ya san kuma Allah yana ci gaibu ne to saboda haka duk irin wannan ba shi muka magana ba dai amma da daga cikin misali shine mu'mini wanda suka yi imani bi da gaibi da abun da yake ko shine zatin Allah subhanahu wataala da ba su ba gane shi ba sannan bayan wannan ko ba su yi imani ba na sun tsaya ba wa qamu salata kuma sun ka dawowa bisa ka tsaye da sallah sai ya zama suna yin sallan nan bisa ga dokokinta da ka'idodinta da kuma watan a tun daga abin da shafi tsarki alwala sharuɗan ita kanta sallah din balillanta da mustahabbanta sunanta gaba ɗaya ana yin ta da kyau to wannan shine ma'anar tsaye da sallah din duk da yake sai da tsaye da sallah din yana da wahala shi ma ko da aka jana waje don kawai nan ya ji cewa kamar shi ma yana cikin su don tsaye da sallah da aka yi wancan da aka magana din wuya gare sai dai mu roki Allah dai ya karba mana cikin fadala sai kuro amma in ka ji irin abin da ake yi irin magabata yadda suke cikin sallah saboda girmanta da a wajen su tun da sun kaga akwai wani malami da aka ana ce mashi abun najibi suhura wardi wato wasu ya samu yana da wani maruru ne ya fito mashi kuma ya yi ruwa sosai ya kamata a mai sakiya amma shi kuma bai so a mai sakiya kuma babban malami ne ana jin kunya kowa na jin kunya yanzu a ce su zo a rike shi a mai sakiya ba mai iyawa kowa saboda jin kunya ce da aka yi saboda haka ƙarshe dai sai matar ta ba shawara ta ce to abin ta gani abin da ya kamata a bari sai in ya zo wajen sallah sai a zo a mai sakiyar na kawai an ga ce to shi ke sai aka zo ya zo ya kafa da sallah yana sallah an ka zo an kama wannan sakiyar sai da ya gama sallah sai ɗaya diba ya bai masa an yi ba saboda yana ce yana ganawa da Allah ya shagalta da ganawa da ubangiji madaukin sarki an kame sakiya bai sanaye ba sai da aka gama kuma yana ganin shi duk jiki ne ya ɓaci da wannan ruwan marunin faɗa ma ta yi shi yanzu a to yana gaban Allah yana gana da bata shi da najisa shi shi kan da mace ma ba ma an mai maganin zai warkewa daga ciwo da gaba dai ba a'a shi amsa mai najisa yana yana gana da Allah to irin irin ta maka kila to kaga kaga irin waɗannan sallat to kuma yanzu yanzu misali kaga irin wannan wani yanzu na ɗaya shi ya ga da mai ce a ai duk da shi da su duk da suke ya ce humar jalo wani hanzar jalo koko su ma mazaje ne shi ma namiji ne su ne dukkan su ne kaga ba haka bane kai da ko kai ka jiya sai ka gane ka jiya kana sallah ko balle amma sakiya to ka gani to saboda haka tsaye da sallah shi ne ma'ana dai da dago amma dai in ana haduwa masallaci wajen jam'i ana yin jam'i to karshe wannan haduwa din a masallaci da jam'in da ake yi sanadiyar hakan to saboda fadlan hakan sai Allah ya karba ko da sallolin dai da matsaloli akwai gyare-gyare da sai Allah ya karba saboda an taru an yi jam'i to shi yasa tsaye da sallah cikin lokacinta da kuma sharuɗinsu da komai sai Allah ce man zakka duk wanda ya tsalkaka shine ya bar bautar gumaka ya bauta ma Allah madaukin sarki shi kadai duk wani abin da ba daidai ba ya nisanta to wannan mutumin fa inna ba ya zakka li nafsihi kadai dai ya tsalkaka ne saboda kanshi wai ma'ana saboda sakamakon wannan abin da ya aikata din na kware to lada ta gare shi yake idan ya aikata abin kirkin gare shi yake in ko bai aikata ba shi ma dai sakamako da duk gare yake to shi yasa ce fa inna ma ta zakali nafsihi din sai ce ila lahil masir zuwa ga Allah ne makoma take baki daya amma ya sawi
وما يستوي الأعمي والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير
الحمد لله ina jin kuma lokaci bai ku to nan ah sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa yana sake sun yi bawa misalai har yanzu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba sai ke cewa wa ma yastawi al'ama makaho bayan daidai wal basiru da mai gani shine alkafiru mu'mini kinan da kafiri da mu'mini kinan shi ma'anar wanda an makaho din shine kafiri ma'anar wanda yake mai gani shi kuma shine mu'mini kinan sannan ya ce walaz zulumatu ko kuma duhu shi ma bayan daidai walan nuru ko kuma da haske ma'ana da haske da duhu ba su zama daidai su ma shine walan zulmatu ko kuma duhu walan nuru da haske walan zillu ko kuma inuwa walal haruru da kuma watan zafi shi kuma nan zulmatu da yace da nuru zulmatu kafirci kenan nuru kuma imani kenan zillu shi kuma na inuwa da ya magana aljanna kenan al haruru kuma wannan zafi da shi kuma shine wuta sai ce duk ba daidai suke ba ana cewa kuma shi wannan walawala din da aka wannan kalmar ladin watan don takidi ne ziyada ne wurin kamar kawai a ce wa ba yasta wal a'ma wal basiru waz zulumatu wan nuru waz zil wal haruni saboda ko ba wannan ladin ba matsala bane saboda ka aka wuce matsayin takidi ne kun to shine a cewa wa ma yasta wal wannan dukan su ba su yin daidai tsakanin su akwai bambanci mai yawa to haka na tsakanin musulmi da wanda yake kafiri to su ma suna da bambanci a tsakaninsu a wajen Allah maɗaukin sarki ko ranar ga irin mutane kila ana ganin shi magana mai mulki ne wannan kuma mai wani abu ne na isa da sauran shi kuma wannan mumini ne amma sai dai ba kowa bane shi talaka ne shiya ba ya da kuɗi bai da kaza to duka shi wajen Allah dai shi wancan mumini shi ne mai daraja wajen Allah a wurin Allah shi na saboda ɗan ka zo wajen sakamakon alahira ma shi wanda a talaka shi ne saurin shiga aljanna cikin lokaci ta ce don shi sai ya madade ya mace shiga aljanna kamin shi mai kuɗi yana ta ana hisabi ana lissafi kaga aiki ya samu shi yasa kaga malamai har babin talauci suka yi ko na fadalar talauci shi Allah da ya sassauta mana shi a saboda haka to shine amal salama al basiru wala zulmatu wala nur wala zil wala al haru wa ma yasawi al ahya'u sannan Allah ce wa yasawi al ahya'u rayayyu ba su yin daidai walal amwatu da matattu wannan a ce mai rai ne wannan kuma matacce ne ba su zama daidai su ma mai rai shi ne mumini mai imani kenan shi an rayu wajen Allah kafiri kuma shi ne matacce a wajen Allah madaukakin sarki a sai ce inna Allah lalle haqiqa Allah madaukakin sarki yusmi'u man yasha'u yana jiyar da wanda ya so idan ya tawo shi da shi ya fa yujibuhu bil imani sai ya karba mashi da imani ma'ana Allah madaukakin sarki shi yake jiyar da wanda ya so ya zama mai imani ya zama mumini shi yasa sai ka ga mutum a shekara wa'azi aitai aitai amma abin da yake aikata da ba ruwa na mai bari a to in Allah bai sa mai hasken shi da ba shikenan sai mutum ya zama haka nan to shine Allah yake cewa shi yake jiyar da wanda ya so kuma inda za ka gane wa misali ka duba gani ai iyakar dai a ce amma wa'azi kai imani da Allah ka bauta ma Allah ba wani malami ne kama wa'azi ba a annabi Muhammadu ne kai ne ba ya kai mutum wa'azi kuma yake imani wai irin su Abuja harke ko da su Abuja ne ke magana annabi ne wanda kai ne ga shi ga su yake faɗa musu shi ka kiran su su bu imani da Allah ma musu ba a shi kaga ba shi ne Allah bai kaddara ba ba da za'i kaga irin wannan da Allah ya kaddara mashi ne su sai na baka sai na amara da sauran sahabbai su kuma sun kai imani daga zamani daya ko kamar irin ma addu'a nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ka karfi addinin nan da ɗaya daga cikin umarorin nan naka guda biyu shi ne amur bin hishamin ko kuma umar bin al-khattabi sai maza Allah ya addu'a ce Allah ya karfi addinin musun da ɗaya daga cikin su din amur bin hishamin abu jahal ya ce maka shi abu da amur bin hishamin shi sunan shi umar bin al-khattabi kuma sai na umar ne to dama su ne manyan mutanen makka din su ne masu karfi su masu fada su ne masu karfi masu wanda a gaba gaba wajen cutar da musulmi to maza Allah san da yan guda daga cikin su imani a musulunci ya ƙara samun ƙarfi kenan to sai wannan addu'a shi kenan sai ta faɗa ga sai da na'umaru sai imani ɗin sai zama shi kuwa guji hada haka na hankan mutum Allah kiyaye to sama da haka sai sai gaggawa wata ita shirya ta Allah ce in ya ga dama sai shi yadda mutum bai ga dama kuma ba yadda za a yi to shine ma'anar in lalle Allah madaukin sarki yana jiyar da yusmi man ya shawo yana jiyar da wanda ya so shirye wadin wa ma anta bi muslimi man fil qubur kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baka kasance mai jiyar da waɗanda a cikin kabari ba a yi su ne ma'ana kafirai kenan nan an sifanta su ne da suwa matattu su kafirai ne saboda kasancewar ba imani a cikin zukatansu sai ce in anta ya manzo Allah sallama ai kai ba ba Allah bane kai abin bauta ba shine in anta ai kai baka zamo ba illa nazirun face kai mai gargadi ne munzirun lahum shine mai gargadi gare su inna arsalnaka bil haqqi bashiran ko kai shi inna arsalnaka haqiqa mu muka aiko ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bil haqqi da gaskiya shine addinin musulunci ma'aikuka ka zamo bashiran mai bushara ga duk wanda ya yi imani ya karba ma'aikuka ka zamo mai mai bushara da cewa ga aljanna ga kuma irin abubuwan da Allah ya tare da mashikin aljanna na jin daɗin da zai ciki wannan zira kuma sannan ka zama mai gargaɗi ga wanda bai karba ba ka faɗa macewa in bai imani ba akwai wuta akwai azaba kala kaza da kaza waɗanda Allah ya tare a cikin wannan wuta ɗin duka mai ma wannan ne ya manzo sallama domin ka zama mai gargaɗi ga Yesu sannan sai ya ce okay an shigo ta bai ke cewa in min ummatin haqiqa wa in min ummatin haqiqa daga kowace al'umma shine wa in min ummatin babu wata al'umma illa khala fiha nadirun face sai wani mai gargadi ya wuce daga cikin ta wato wai ma'ana shine duk al'ummomin da aka yi gaba ɗaya kowace Allah ya aika musu annabawa da za su kiran su zuwa ga imani su bauta ma Allah dukkan su shine wa in min ummatin babu wata al'umma illa khala fiha fiha nadirun sai mai gargadi ya wuce gare ta irin wannan ayoyin da su ne a ake tabbatar da kamar cewa irin wanda suke faɗin maganganun na banza wanda in suna kai mutane wuta suna kai gaba gaba masu kai ga iyayen manzo Allah baki da wa'azu billahi cewa to shi Allah abin da ya tabbatar duk al'ummomin da an kai gaba ɗaya to sai ya aiko musu manzo ne kuma wata ayar ke cewa ma kunna mu'azzibina hatta na basa rasula ba mu watan azabtar da wata halitta sai in ma aiko masu manzo sai in sun haka ta shi sannan to kuma sai gashi a alkur'ani su mutanen maka Allah ya tabbatar da bai taba aiko masu wani manzo ba gaba ɗaya ba to yanzu sai da sai na Abdullahi da sai na Amina to wani manzo ne sun haka ta shi muke da sun ka cancanci wuta tunda Allah ya ce ya aiko manzo Allah ne litun zira qauman ma unzira aba'uhum don ka mutane ga wanda ba a taba wa iyayen su gargadi ba kaga Allah ya tabbatar da ba a taba su annabi ba kenan to su wanne annabin da sun ka kabe ci ba kenan sun karace a sabuta ba shi kuma Allah ce ma kunna mu'azzibina hatta na masa rasulun ba ma kowa azaba sai in ma aiko manzon shi ya kame shi ki imani sannan to eh wannan aya ce suna daga cikin waɗannan ayoyi din wanda wannan kawai shirme ne da hauka amma ba da haka na maza Allah da kai tara ba zan daga tunan arha kawai wancan a ce an bashi wancan a ce an bashi gasu na kai kawai sahabbai rabon aljanna nan take a ce an ba wani aljanna kai maza Allah an kai ma har dabbobi sun shiga aljanna saboda shi ba yana taguwa ce taguwa ce ɗaya aljanna ce sanadiyya tana tana taguwar manzon sallallahu alaihi suna nan da yawa irinsu an ka kawo kotun da binu ma annabi ya bashi aljanna ko ko a san shi mashhurin isan da ko kotun da binu da cikin masallacin manzo Allah yake annabi manzo Allah yana yana hawa bisa gari shi yana yin hudu ba ne sai ran kawai sai an ka gina mashi minbari sai wuce shi yanzu zai wucewa ya je don ya abun shi ai hudu ba yana tsallakewa sai kotun da binu ya kama kuka yana kuka manzo Allah sai da jiko ya dafa shi kace mashi mika faruwa yace ai manzo Allah kullun kana hawa bisa gare ni kuma sabai suka ce wa duk wanda a cikin masallaci yana jin kukan da kotun da binu ma sai yake ce mashi ai kullun kana dafa da ina samun albarka manzo Allah sallama bayan zuka shi kenan dada ba ka kara shi ka kuka sai manzo Allah ce wace ba matsala kaka da mu yanzu ya kake so kana da bukata a tone ka daga nan cikin masallacin yanzu sai a tada kai can waje yanzu a dasa ka zaka zama mai rai kuma ka ci gaba da ai ana umarni da kai ko ko a'a yanzu in ida binne kana cikin masallacin gaba daya in yi ka ciki sai in saka cikin dabina aljanna wanda kake so to da yake tun da biyu nan shi kucin da yake ba takwali bane zai ce a to ya sa aljanna to kaga kaga misali ne wannan har abinda ba ba mutum ba annabi ya ba aljanna ko to amma kuma duk iyaye ne kuma su kasa ya kasa ba su kasa billahi ai ka san dai yanzu misali yanzu a ce wani yana shugaban kasa misali kuma uwaye ne suna nan yanzu kana ganin uwaye sun kace dole sai amma wani abu kaza ba a bashi su ka sarrafa ma mai mulki hudu gurgurgu su to yanzu misali kaga yanzu da shi manzo sallallahu matsayin matsayin shi na yana dagare su kuma shi kuma shi ya koya mana da aka yi biyayya ga iyaye ko kaga ko su ya yi kowa biyayya ga iyayen kenan ko to tunda ko haka nan ne ai kaga in sun ka ce ma a ba wani aljanna sai an bashi balle su da kansu kuma kaga duk dai rahama ga ta manzo Allah duk dai mutai wai wannan mutai muna ta kaka mana ganin shi ga zaman aljanna saboda shi ba ko ba haka na bane to a baki da da mahaifan shi gare shi haka ba zai yi ba shi yasa kaji wani malami wasu da littafi mai suna at-ta'zimu wal minna fi anna abawayar rasuli fil janna wanda yake magana akan wannan ga wannan dai karatu ne dai mai fadi wannan za a yi shi to shine dai nan ne Allah yake magana cewa ba wa in min ummatin babu wata al'umma illa qala fiha nazirun fa sai mai gargadi ya wuce watan a cikin ta wa in yukadhibuka in sun kare saka na to وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير صدق الله العظيم
shi ne Allah madaukin sarki ya ce don haka na yanzu kuma zai aba manzo Allah sallama hakuri ne saboda shi da ma haka yake da ubangiji madaukin sarki duk sanda an kai abu su kafin sun ka bata mashi rayuwa sai Allah ya bashi hakuri ko da nan shi ne fara cewa in yukadibu ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sun karyata ka ka musu gargadi sun kiyarda to ka sani kai hakuri fa karkar zaban ladina min qablihim hakika waɗanda aka gabanin su ma sun karyata manzannin su wai ma'ana ana tuna mai to ya hakuri an yi masu annaba yan uwa ne haka nan su ma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati manzannin sun zo masu da hujjoji bayyanannu wa biz zuburi sun zo masu da kuma takaddu shine suhuf wa bil kitabi al munir kuma sannan sun zo masu da littafi wanda yake mai haskakawa shine littafin kamar at-taura da injila anan da yace fakar kazaba ladina ne kawai wani rizaka ka siga hakuri Allah ke bashi kun fasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli kaga haka Allah ke bashi kai tsaye da suna hakuri ma Allah kai manzo Allah kai hakuri wani wani kuma yake ce mashi fasbir da hukumar rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka to duka irin waɗannan ɗan ƙara Allah ke ba saboda matsayin shi a wajen Allah lallashe shi Allah yake yi saboda kafirai sun ka taɓa shi sallallahu alaihi wasallam shi ne yake cewa da sun zo bil bayyana da hujjoji mabayyana wa bil zubur da kuma suhuf aka ce su waɗannan suhuf din su ne kamar suhuf Ibrahima da kuma suhuf Musa akwai suhuf shi su ma aka ce watan kowanne daga cikin su a nan sun shiga da cikin aka ce wabin zuburi din da aka ce wabin zuburi sun zo da littattafai wato shi ne waɗannan takardu din waɗanda ba da littattafai ba ka san shi annabi ibrahim sofi ibrahim gashi nan ko sofi ibrahim wa musa ko kowa ya shi ya wato shi ne misali a wannan sufi din wato shi ne kamar su din an ka ci shi sofi ibrahim din nan za su kai guda talatin ne guda talatin da shi annabi ibrahim to sannan kuma shi kuma sufi musa suka ce za su kai shi kuma guda goma sufi shi su kuma za su kai guda sittin ga talatin ga goma arba'in ga sittin ɗari kenan sannan sai ka haɗa ga attaura ga injila ga zabura ga alƙur'ani sai baka ɗari da hudu kenan to su ne aka magana anan wuri aka ce saboda haka shine wabin zubur da lissafi wabin kitabin munir da kuma littafin wanda yake mai haskakawa shi annabi Musa kamin a bashi littafin injila aka bashi shi wannan sofu din wannan shine kuma yake lokaci yayi ina jin zamu tsaya nan sai mun sake dawo insha Allah muna fatan da muka daidai Allah ya karba muna kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya fahimta da mu daidai ba ku gyarawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna rukun Allah dukkanin bukatu muna khairi Allah ya biya mana baki daya muna rukun Allah dukkanin jama'a da suka samu halarci a wannan wuri muna fatan Allah ya biya mana bukatu muna khairi baki daya ya muna jagora cikin dukkan lamarin dukkanin alkhairan da a cikin wannan wata muna rukun Allah ya karba muna duk ibadun da muke gudanarwa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq ورساتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله